الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم شاتكوس غوتان سفر هجراتنا لدبو دالي هدو دا أربعين دا هدو wanda ya dace da laraba sha hudu ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin tufatul hukam ko babun fibarari wasa'irin jinaya shi ne babi zai karantar da mu cutarwa da sauran ainihin jinayoyi wa mudisun mafi liljari barar muhaƙiƙun yumna'u min gairi nazar haka ne muhaqqaqun yumna'u min gairi nazar kalfurni walbabi wa mislil andari wa ma lahu mabarratun bil juduri fa in yakun yadurru bil manafi'i kalfurni bil furni fa ma min mani'i wa huwa ala al huduthi hatta yusbita khilafuhu bi zal qada'u sabata wa in yakun takashufan fala yuqar bi haythu al ashkhasu tabinu waswar aha wa ma kun tsanin ne ya yi? to alhamdulillah ya ce wa mujisun din mai farar da ma abin da bararin cutarwa yake dabbata liljari ga makwabci fihi a cikin shi muhaƙaƙun abin tabbatarwa daga zuwa da aka gani an tabbatar da abin da ya dinnan zai cutar da makwabci to yumna'u za a hana shi idan ya yi niyan yi za a hana idan ya yi ma za a zo a ainihin kawar da wannan abin a ce cire min gairi nazar ba tare da wani nazari ba matukar dai kawai zai cutar da makauci eh to kawai za a hana wannan abin in ya yi ma za a ainihin kawar da wannan abin kamar menene ya ce kalfurni kamar ainihin akurkin tanda akurkin tanda shine wagun ake cewa ko irin ƙasar da ake ginawa a rika gasa irin gurasa biredi waye waye a ciki to yanzu irin wannan abin kawai mutum ya zo sai ya yi a kusa da gidan makwabcin shi kaga dole da zafin wuta da ainihin hayaƙi zai cutar da makwabci makwabci sai kai ƙara gashi a gidan kan kai amma in an zo an duba an ga makwabci zai cutu to za a hana ka wannan abin kaga ya kawo tashbi ne yace kalfur ne haka nan duk sauran abubuwan da za su cutar da makwabci kamar irin ka zo ka gina majema wari ya damu mutane kamar ka zo ka gina ainihin gidan wanka da gidan bahaya ya damu mutane duk irin wayannan abubuwan za a ainihin kawar da shi in mutum ya zo zai yi za a hana in ya yi ma dole zai tashi a kurkin tanda haka suke cewa amma munan muna cewa gidan biredi ko ko dakin biredi ne ko me ko dakin biredi ko to wannan ai turanci ne ma nake jin ko yawwa amma a hausa suna cewa akurki ai akurki ne akwai akurkin baro wanda yawwa akwai akurkin kaji to wannan kuma akurkin tanda sannan akwai tallan tanda ai wanda shi tandan a waje za a rika soya masa da shi amma shi wannan na akurkin ai kirb ake rike shi ake rufe shi domin ciki karamin daki ne eh shi ma karamin daki an ce akurki dai kamar abin da aka kifa shi haka eh abin da aka kifa shi yace walbabi haka nan idan mutum ya buɗe ƙofa inda zai cutar da maƙwabcin shi shi ma za a rufe amma a nan malamai suka ce ƙofar sai idan hanyar ba mai zartuwa ba ce kamar yanzu misali a lungu ne lungun da baya fita sai ka zo ga ƙofar maƙwabcinka sai ka buɗe ƙofa yana kallon na maƙwabcin wanda kana buɗe ƙofar ka duk abin da yake faruwa a gidan shi kana gani to a nan ma shari'a za ta dole ka toshe ka kawar da kofan ka zuwa wani waje da ba za ga asirin makwabci ba amma suka ce idan hanyar ainihin akwai mazarta kamar babban hanya ne haka dan duk inda kake so za ka buɗe kofan ka ba matsala eh dama wanda aka fara yin to ai wanda aka fara yin dama yanzu kadin shi ake bi yawa kai da ka zo na biyin shine dama hukunci yake kanka yi wa misilin an dari ai shi yasa ma wajen toshe wannan kofan in ka duba abu da walad za ka ji sun ce kar a bar frame din kofa in an zo toshewa saboda in an bar frame in da aka dade aka dade wata ranar rikici zai faru ya ce dama gurin kofa ne yanzu ya toshe kuma yake so ya buɗe abin shi in ko kaga ya tabbata dama kofan ne da ra'ayin shi ne ya toshe kaga yana da ya buɗe saboda haka in shira za ta toshe a cire duk alaman da zai nuna kofa ne gurin sannan a nani dan a tabbatar da cewa ba kofa bane gurin to eh wa misil andari kwatankwacin masussuka masussuka kamar yanzu misali inda ake sussuka kaga a masussuka akwai matsala na ainihin iska zai iya ɗaukan wannan ƙaiƙayin ya kai gidan makwauci ya dame shi to shi ma idan mutum ya zo ya yi a inda zai damu makwaucin shi za a hana ka zo kafa irin injin sussuka ɗin nan ka fara sussuka yana damun makwauta an kai ƙara za a hana aw ma lahu madarratun bil juduri ko kuma abin da yake da cutarwa ga garu shi cutarwan ba na zahiri bane kaga yanzu kamar wasu suka kamar su tahuna din duk muna ganin iska ne zai dauko abu mara kyau ya kai wajen makauci ko to shi kuma wannan garun makaucin zai cutar kamar yanzu misali a jikin garun makauci ka zo ka tauna shadda da ka tauna shaddan taunon da kai din wanda suka sani da suka zo suka ce wannan shaddan zai cutar da wannan garin shari'a in ta gani za ta hana amma idan alul mariba suka ce a wannan shaddan tunda an daure ta ko an sa duro ko an yi mai ba abin da zai tauta wannan ba matsala amma in an tabbatar da zai cutar da garin makauci to dole za a hana wannan abin fa in yakun yadurru bil manafi'i idan kuma cutar wannan amfani ne ba cutarwan zati ba kamar me kalfurni bilfurni kaman akurkin tandan ne da akurkin tanda wai kana kasuwarka ne sai zai bude irin kasuwarka a makota a kusa da kai kaga zai cutar da amfani in da kana cinikin dubu biyar ne yanzu zai kwace wani cinikin ko to kuma da wani mani ba wanda ya sai hana kawai har ka ce kai ma ka je kara addu'a kwarai da gaske ba na eh ma zai fara wannan ba kawai kowa ya ci arzikinsa dan dai cutar da amfani ba za a hana mutum a gidan shi yayi abu dan wani ne ya fara ba ina ji wannan aikwa doka haka ne kuma abdullahi yawwa wa huwa alal hudusi na za ka iya cewa kana sai na mala ibrahim sai na wannan in ji wa waye zai ci hakan wani wani bare wani ya zo siya eh ka ce a ka zo ka sai na wannan na ya fi kyau oh kai za kai mai siyarwa za ka yi sai to yana da cikin talla ai yana da amma sunan shi din ka ce karka sai na wane shi ma in ya je ke danne ka shi ma kira zai ce zai karka karka sai karka sai oh shi ma yana man kenan kun yarda da wannan tufafin aha na'am wa huwa alal hudusi hatta yasbuta khilafuhu na'am ya ce to idan rikici ya faru akan abin da zai cutar da makwabci ka san ai kullum ana hukunci ne akan mutumin da ya zo ya fara ya ce wa muhdisun ba amma dama abin ne a gurin kai makwabci ka zo kai gidanka ba ka da magana dama an ce me aljaru kabla dari ka zo za ka sayi gida eh to ka duba a makauta ba wani abin da zai cutar da kai in ma da akwai kai yadda ka siya to wannan abin ya riga gidanka ba kai saka tasa ba to yau rikicin da ake yi din ka kawo ƙara akan cewa ya muku abu kaza a unguwa ba ku yadda ba shi kuma ya ce tun kan su zo unguwan nake yi su suka ce kwanan nan ya fara to yanzu wa huwa alal hudusi a hukuma za a ɗauki abin a matsayin kawai fararwa aka yi don saboda ai al'ada ya nuna cewa duk mutumin da baya son abu in ya zo ya ga wannan abin ba zai ainihin sayi gida ma a wurin ba saboda haka wani ya mashi da ɗaya sai su rantse fararre ne shi kenan a tashe ka hatta yasbuta khilafuhu har sai ya tabbatar da shi mai abin sai ya kashe ya tabbatar da khilafuhu sabanin farawan ya ce eh to yanzu abin da za a yi ga takarduna ko ga wane ga wane ga wane lokacin da muka kafa wannan abin akwai wa'annan gidajen babu gidajen nan ko wannan ya zo ma unguwar bai zo ba kaga ka kawo shaidu ka tabbatar to yanzu za a tabbatar da abin ka kadimi ne ba hadisi ba ba za a tashe shi ba bizal qada'u sabata da wannan hukunci zai tabbata ka san so da yawa wauta ne mutum ya zo unguwa kawai bai sani ba ya zo ya sayi guri dan so da yawa sai ka zo ka siya kuma sai wasu abubuwa su bayyana wanda za su dame ka akwai wani malami malami ne ya ce ya ma sai fulotin ya yi komai ya ce kawai sai ya je kewaya sai ya ga tsangaya a kusa da gurin ana da rasu sai zai sa na shi a kasuwa ya siyar eh kawai ya sa na shi a kasuwa me yasa ya ce ba ba ga tsangaya ba so kake mu zo mu yi gaba ce kawai ya siyar ya je gurin da ba kowa ba wani alamar malamai ya sai na shi ya zauna saboda haka aljaru kabla dadi tun farko karka yadda da abin da zai janyo rikici tsakanin ka da mutane wannan yana son zaman Mm, lafiya akwai minti a nan bai eh yana son yana son zaman lafiya kwarai kuwa a tsakanin nan babu aha shi kenan ba shi kawai wayan ya kun takashufan to idan kuma ya zamo takashuf ne aha to karbi ku je ku raba wayan ya kun takashufan idan kuma matsalar ta zamo takashufan leƙen asiri ne ma'ana ya yi beni ne ya buɗe windo ko ya yi irin ɗan abin jinginan nan wanda idan ya buɗe wannan wanda yana leƙowa zai ga asirin gidan mutane kaga wannan takashuf ne ba to fa la yuqar shi ma ba za a tabbatar da shi ba amma fa anan inda ba za a tabbatar da shi ba bi haisul ashkhasu tabinu wasuwar yayin da jikuna da surori zai bayyana yanzu misali gidan biyani ne mutum ya gina sai ya yi wunduna a gidan idan an buɗe wundo ana ganin gidan mutane ana ganin shawagin mutane ana ganin mata suna girki ana ganin kaza kaza to yanzu wannan wundon dole za a sa ya toshe gashi a gidan shi ne za a sa ya toshe amma kan ya toshe din sai idan abin da yake gani na asirin mutane din da sura da jiki yana bayyana amma in nisan ya kai kawai dai gashi can mutane ne suke abubuwa amma ba za a iya gane waye ba ba za a iya gane sura ba to in ya kai wannan nisan ba za a hana ba ka san akwai irin wannan gashi abin kana gani ga can gida ne amma baka san ma su waye ba baka san ma meye ba kawai dai ana ganin alamar mutane ne to wannan ba za a hana ba yawwa ko namiji ko mace duk ba za a iya gane to wannan ba za amma in dai har za a iya bambance wannan namiji wannan mace wannan fari wannan baki to za a hana eh eh ah to ai wannan ba window abin da zaka leko ka ga asirin mutane a ake wai na ne ƙasa ne yake nufi eh na saman z- gidan na ƙasa ya rufe eh kamar ya na kasan arifi misali na ƙasan akwai filar da ya rufe na saman ba za a gana na cikin ba eh to ai kuma ba ta kashu din Eh, kenan shine ba ta wannan.
kashu din Ba kenan ma to shine amma ba.
in mai gidan eh akwai tsakar gida a yin mata eh kuma in mai gidan ya ce ai wata ran zai iya rusawa ya yi wannan abin saboda haka wata ran irin haka ya taɓa faruwa a unguwan nan alƙalin tasowa ya kotun ta taso aka zo aka hau benin ya rika leƙawa in ya leƙa wannan wundan sai ya saro ne ya ce a kashe akwai inda da ya leƙa sai ya ce to wannan ɗayan biyu in mai gurin ya yadda za ka rufe mar dan nan din ban ɗaki kawai ake gani ya ce in mai gurin ya yadda kai mai benin za ka rufe mar saman ban ɗaki sai ka bar wundan ka in mai yadda ba ko shi ma dole ka rufe saboda ana duba haƙƙin ainihin maƙoci yawwa duk wajen inda da aka- akwai hikimar da ake in kaman kai windo ya zama dole eh, to sai a mar kaman luba mene ne?
amma ba za a dinga buɗe ba wato za a bar yanzu kaman za ka samu iska amma ba za a dinga